سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم أتكمون للتافينا خطوات إلى السعادة idan yan uwa ba su manta ba satin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin babin da malam ya yi masa suna da duniya mazra'atul akhira to gidan duniya kamar wata gona ce da bawa zai yi shukin abin da yake so ya girba a cikinta a ranar da ya je ko a ranar da ya koma ga allah madaukakin sarki yau za mu tashi a al'ikfaru mina ta'at wato yawaita da'a wa Allah madaukakin sarki yawaita biyayya da yawan bautan Allah madaukakin sarki Allah ce samaratul ilmi al'amal samara wato ‘ya'yan itatuwa da ilimi yake bawa mai ita ko mai shi shi ne al'amal shine aiki ya zama mutum yana da ilimi to yi kokarin ɗabbaka abin da ya sani na ilimin da yake da shi kada ya zama misalin jaki da aka ɗaura wa lautu na littattafa ya zama to ga ilimin amma kuma baya aiki da shi kada ya zama irin misalin da allah maɗaukakin sarki ya buga cikin alkur'ani cikin suratul araf da Allah madaukakin sarki ya ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu shaytan فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله مدوكين سركي يتي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ككرنتا مسو labarin wannan da muka bashi ayoyinmu malaman tafsiri kamar ibnu kathir yake fada a cikin tafsirinsa ya ce wannan mutumin shine wasu malama sun ce ko wasu riwayoyi sun ce sunansa shine bil'am dan bahur wanda ake ce masa bal'amu dan bahura da hausa aka ce wannan shine sunansa allah ya ce mun bashi ayoyinmu mai ilimi ne fansalaka minha sai ya kwaɓi gabarin ilimin nasa yake aiki da abin da ya sani suka yi hannun riga da iliminsa shi ya yi yamma iliminsa ya yi gabar ga ilimin allah ya bashi amma ya ci gaba da saba wa allah madaukakin sarki allah ya ce fa'atba'ahu shaitan sai shaidan ya bi shi ya yi biyayya gare shi a kana min alghawi na sai zan daga cikin batattu walau shi ina la rafa'nahu biha allah ya ce da mun so da mun ɗaukaka darajarsa sanadiyar ilimin da yake da shi inda ya yi aiki da ilimin walakin na akhla da ilal ard amma kash shi ya ainihin yi ɗagawa ya nemi tabbata a ban ƙasa ya yi tsammanin ilimin da yake da shi zai zaunar da shi a bayan ƙasa tsawon abin da yake so taba hawahu Allah madaukakin sarki ya ce ya bi son zuciyarsa ga gaskiyar da muka sanar da shi amma ya yi taki ya ainihin yi watsi da gaskiyar ya bi son zuciya Allah madaukakin sarki ya ce irin misalin wannan misalin wannan mutumin da Allah yake bamu babu bambanci tsakaninsa da kare in tahmil alaihi yalhath idan ka kai dauki a kansa zai fidda harshensa ya lallagi au tatrukhu yalhas ko ka bashi yana zaune yana shan iska yana zaune a cikin inuwa haka ma zai fidda harshensa yana wannan lallagi din Allah ya ce faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun ka ainihin labarta musu ko ka karanta musu wannan labari la'alla idan yan baya suka ji za su kiyaye ba za su fada irin wannan hali da ya samu kansa a ciki ba Allah ce wannan misalin ya yi muni ga waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu kuma ba kowa suke zalunta ba face kawunansu ashe kenan duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ilimi abin da ake bukata a gurinsa shine me shine aiki wamal ilmu illa al'amal ilimi bai zan komai ba idan mai shi ba zai yi aiki da shi ba malam ya ce wallazzatu fil hayati bil ikthari min amali salihat kuma jin daɗi a wannan rayuwar yana samuwa ne ta hanyar yawaita yin ayyuka na gargari bawa yana samun jin daɗi a ransa yana samun nutsuwa yana samun kwanciyar hankali idan ya kasance yana yawaita kyawawan ayyuka yana karanta munanan ayyuka da wannan za ka ga mai yawan bautar Allah mai yawan kusantar Allah ta hanyar ibadoji da ambaton Allah maɗaukakin sarki ta hanyar karatun alkur'ani za ka gan shi yana cikin nutsuwa za ka gan shi yana cikin hayyacinsa alladina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taqma'innul qulub Allah ya ce wa'anda suka yi imani kuma zukatansu yake samun nutsuwa ta hanyar ambaton Allah maɗaukakin sarki ta hanyar karatun alkur'ani ta hanyar yawaita zikiri ta hanyar kyawo aikata kyawawan ayyuka wannan ita ce sifar muminai ita ce sifar mutanen ƙwarai suna yawaita bautar Allah maɗaukakin sarki wannan yawaita bautar Allah da suke yi sai yake gadar masu da nutsuwa a cikin zuciyarsu yake yaye masu damuwa da bakin ciki Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke ainihin samun nutsuwa to shine malam yace ita wannan rayuwar ana jin dadin ta ne ta hanyar wato yawaita bautar Allah madaukakin sarki da aikata ayyuka nagari rayuwa tana munana rayuwa tana kuntata ta ainihin lalace idan bawa ya kasance ya cuda rayuwarsa da sabon Allah madaukakin sarki wa ayatul ikhlas mala yace alamomin ikhlasi shine al-iktharu min at-ta'at bawa ya yawaita da'a wa Allah madaukakin sarki wa ziyadatul manazil fil janna bawa ya aikata ayyuka nagari da za su ƙara masa matsayi ko mataki a aljanna su ƙara masa daraja a aljanna ko kuma wa ziyadatul manazili fil janna samu ƙarin matsayi da mataki a aljanna ala qadari tazawudi min al fada'il yana samuwa ne gwargwadon guziri da bawa yayi wa kansa na ainihin al fada'il sune ayyuka na nafilfili bayan bawa ya aikata aikin farilla kamar yadda hadithi ingantacce ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah suke cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa na baya samun kusanci zuwa gare ni sama da aikata ayyukan da na farlanta a kansa wato abu na farko da yake kusanta bawa da Allah madaukakin sarki shine aikata ayyuka na farillai idan ka aikata ayyukan farillai to idan ka zo ka rike nafulfuli ka ci gaba da aikata su wannan kuma su ne za su samar maka da soyayyar Allah madaukakin sarki to shine malam yace samun ƙarin matsayi da mataki a aljanna yana yiwuwa ne gwargwadon guziri da bawaye na aikata ayyuka na nafulfuli wayannan sunanin rawatib wayannan ainihin azumin nafulfuli irin azumin sittu shawwal wanda gashi kwanakin saura kaɗan yanzu duk wanda bai yi daga gobe ba to zai zamanto ba zai samu wato wanda bai yi daga jiya ba ko shekaran jiya wannan daraja da falala ta kubce masa hakanan azumin ayyamul biyu fararen kwanaki a cikin kowace wata kowane wata haka irin azumin annabi dawud yana azumi yau ya sha ruwa gobe jibi ya azumi ya sha ruwa gata shi haka yake azumi yana tsallake rana daya yau ya azumi gobe ya sha hakanan da yawaita sallar dare da wayannan irin ayyukan ne bawa yake samun kusanci zuwa ga mahaliccinsa yake samun ƙarin daraja da falala a cikin aljanna da yawan sadakoki in ya zaman tofarin lan da aikata sun yi sanadiyar shigarka aljanna to samun ƙarin matsayi kuma yana yiwuwa ne ta hanyar wayannan nafulfuli din wa afadilul bashar mala yace masu falala cikin mutane humul qudwa sune jagorori fil ikthari min at-ta'at cikin yawaita da'a wa Allah madaukakin sarki wato inda suke da yawan ƙari akan aiki na farilla da Allah madaukakin sarki ya daura masu sune mafiya falala a cikin bayi ga misali nan fa Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi madahahu Allah bi kasrati ta'abbudihi lahu Allah ya yabi annabi Ibrahim domin yana yawaita bautawa Allah madaukakin sarki fa qala Allah madaukakin sarki yace inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم الله تعالى النبي إبراهيم شي كدي كدي دنسا كان أمة يا كسنتي الأماني wasu malaman tafsiri suka ce kana ummatan ai ya kasance qudwatan wato jagora abun koyi shi kadai dinsa wasu malama suka ce a'a ya kasance wato daya a cikin al'ummarsa wanda ya yi ƙoƙarin karantar da aƙiƙanin tauhidi da kadaita Allah maɗaukakin sarki tare da cewa ya samu kansa a cikin al'ummar da suke shirka suke bauta wa gumaka hatta cikin gidan da ya fito ya same su a cikin irin wannan halin ya taso da da'awa na kira zuwa ga bautar Allah shi kadai shi kadai dinsa ba tare da wani mai tayi ba haka yi ta wannan aikin har Allah madaukakin sarki ya kaddara abin da ya kaddara a kansa har hukuncin da mutanensa suka yanke a kansa na jefa shi cikin wuta su kona shi su hutasar da kansu daga ainihin wannan aiki da yake na kiran su zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki to suka ce shi kadai yayi wannan aikin ba tare da dan tayi ba qanitan kuma mai yawan bin Allah madaukakin sarki mai yawan dawama a wajen yi wa Allah madaukakin sarki da'a hanifan kuma mai karkata ga barin shirka mai karkata ga barin san zuciya hanifan walam yaku minal mushrikin kuma bai taba zama daga cikin mushrikai ba bai taba bautawa wani Allah madaukakin sarki ba Allah ya ci gaba da cewa shakiran li an'umihi mai yawan godiya ne ga ni'imomin Allah madaukakin sarki a kansa shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya zabe shi kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki ainihin na daidai madaidaici wa atainahu fid dunya hasana Allah ya ce sai muka ainihin bashi kyakkyawa a duniya muka sanya shi daga cikin bayi na kwarai muka sanya shi daga cikin manya-manyan annabawa ya zan daga cikin ulul azm jagora daga cikinsu Allah ya ƙara masa ya zama shine abul anbiya shine uban annabawa da sauran darajoji da falaloli da Allah madaukakin sarki ya masa fa wasafahu bil qunut Allah sai ya sifanta annabi Ibrahim da ainihin kalmar al qunut wa huwa dawamu ta'a shine mai yawan dawama yana yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ga misali na gaba cikin masu yawaita da'a wa Allah madaukakin sarki wa Dawudu alaihi salam ga annabi Dauda alaihi salatu wassalam kana yanamu nisfal layli ya kasance yana bacci na rabin dare wa ya ƙumu thuluthahu ya tashi a thuluthin dare wa ya namu sulusahu ya tashi ya wato ya yi bacci a sudusi ya kasance yana raba darensa ainihin gida uku idan ya yi bacci a rabin farko sai ya tashi a ainihin rabi na tsakiya sai ya yi bacci ya yi ibada ya tabautar Allah maɗaukakin sarki ya ainihin yi salloli da ambaton Allah maɗaukakin sarki wa ya namu sulusahu wato ɗaya bisa ukun ƙarshe ko ɗaya bisa shida na ƙarshe sai ya ɗan kwanta ya ɗan rintsa kafin lokaci na ainihin tashi ya yi wa kana ya sumu yauman annabi dauda ya kasance yana yin azumi yini daya wa yufdiru yawman yana sha yini daya haka yake rayuwarsa na ainihin gaba daya sai kasance idan za a yi kwanaki 360 za ka samu annabi dawud alaihi salatu wasalam yana yin azumin kwatankwacin ka ce 100 da kusan 70 da wani abu yake yi ko 180 da wani abu yake yi yana azumi gwargwadon kwanakin da yake sha gwargwadon kwanakin da yake azumta wa asnallahu ala zakariya wa zaujatihi hakanan Allah madaukakin sarki yayi yabo akan annabi zakariya da matarsa wa yahya da ɗansu annabi yahya bi qawlihi da fadinsa fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya ganan farkon kissar Allah ya ce wa zakariya idna da rabbahu gana annabi zakariya ka ambata labarinsa lokacin da ya kira ubangijinsa rabbi la tadharni fardan yake cewa ya Allah karka barni ni kadai karka barni babu haihuwa karka barni bakarare karka barni mai yankakken baya wa anta khairul warithin kai ne mafi alkhairin masu gado domin kai ne zaka gaji duk abin da aka tara a gidan duniya kai ne za ka gaji duniyar da abin da yake cikinta inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah ya ce lalle mu mu ne za mu gaji ƙasa wa man 'alayha da abin da da wa'anda suke ƙasar da abin da suka mallaka gaba daya wa ilayna yurja'un kuma gare mu za a dawo da su to annabi zakariya sai yake roƙon Allah madaukakin sarki ya ga shekaru sun kama shi ba tare da ya haihu ya samu da magaji ba yake roƙon Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya Allah karka bar ni ni kadai ba tare da na samu wanda zai gadon wannan aikin a cikin zuriyata a cikin iyalina ko cikin ahalina ba kai ne mafi alkhairin masu gado Allah sai ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka bashi kyauta ta almauhibatu ita ce kyauta ta musamman kyauta irin kyauta ta da wacce ba wanda ya sai baka sai Allah madaukakin sarki ba kyauta ba ce ta alhadiya da wani zai baka kyautar naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko na makamancin haka kyauta ce wacce Allah madaukakin sarki yake banta da ita shi kaɗai yake yin ta shi kaɗai yake ba da ita daga ciki akwai irin kyauta ta lafiya akwai kyauta wato ta ni'imar 'ya'ya akwai kyauta ta ni'imar zaman lafiya wa'annan duk Allah madaukakin sarki shi yake ba da su wani baya iya baka su cikin halitta Allah ya ce sai muka bashi kyauta ta ainihin da Yahya wa aslahna lahu zawja muka gyara masa inganta masa matarsa da ba ta haihuwa ga shekaru ya kama ta yanzu muka dawo da ita za ta iya haihuwa har ta haifi ɗan nata shine annabi yahya Allah ya ce innahum lalle su din da ainihin uban da matar da ɗan kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rige-rige zuwa ga aikin alkhairi wa yad'una na raghaban wa rahba kuma suna roƙonmu suna yin addu'a suna masu kwaɗayin abin da yake gurinmu na ni'ima da falala da jin kai da aljanna da rahma wa rahaban kuma suna masu jin tsoron abin da yake gare mu na kamu da azaba da ainihin hukunci suna wannan addu'a ne baina hadihin manzilatai tsakanin manzilan alkhawfu war raja wato suna masu tsoro kuma suna masu kwaɗayin ainihin rahmar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta bayan Allah na gari a cikin ainihin suratu as-sajada Allah ya ce تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا bayan Allah na kwarai na gari suna nesantar da kuyabansu gabarin guraren kwanciyarsu suna roƙon khaufan suna masu jin tsoron azabarmu wa tama'an kuma suna masu kwaɗayi da sa rai daga rahamarmu shine annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani daga cikin sahabbansa ajali ya zo masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayarsa yake cewa ya kake jin kanka a wani hali kake jin zuciyarka sai yake cewa lalle ina ji na yanzu ga dai rayuwar tawa ta zo kamar alamar karewa amma ina ji na ina mai fatan samun rahamar Allah maɗaukakin sarki tare da cewa kuma ina jin tsoron kamunsa ina jin tsoron azabarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa da wa'annan abubuwa guda biyu za su haɗu a zuciyarsa a irin wannan matsayin da kake a irin wannan mataki na gargara da kake a ce Allah maɗaukakin sarki ya amintar da shi daga abin da yake tsoro ya kuma ba shi abin da yake kwaɗayi a toface ya samu rahama da jin ƙayin Allah maɗaukakin sarki to shine Allah maɗaukakin sarki a can ƙarashin ayar yake cewa suna roƙon Allah maɗaukakin sarki suna masu tsoro na kamunsa da azabarsa suna masu kwaɗayin jin kansa da rahmarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa cikin abin da aka ba su na dukiya to shine anan Allah ya sifanta annabi zakariya da iyalinsa cewa suna roƙonsa suna masu kwaɗayi na rahamar Allah kuma suna masu jin tsoron azabarsa wa kanu lana khashi'in sun kasance masu kaskantar da kai masu khushu'i ne ga Allah madaukakin sarki kaga anan su ma Allah ya yabe su dan me dan yawan ibadar su kenan ya zama lazim ga bawa da yake son ya hadu da Allah madaukakin sarki lafiya ya yawaita bautar Allah madaukakin sarki ya yawaita yin da'a ga Allah madaukakin sarki wa kana al-ulama'u ar-rabbaniyuna yukthiruna min at-ta'abbud lillah malama na musulunci waɗanda suke arrabbaniyun bayan Allah masu yawan bautar Allah madaukakin sarki yuksiruna min at-ta'abbudi lillah suna yawaita bautar Allah madaukakin sarki kamar yadda ibn al-qayyim yake fada yake cewa wa hadartu shaykh al-islam ibn taymiyah wata rana na je na ziyarci malamina shaykh al-islam ibn taymiyah marratan yace wani lokaci sallar alfajir ya ce lokacin da na je na same shi ya riga ya sallar alfajir ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتساف النهار tun daga aka yi tun daga aka yi sallar asuba da naje na same shi sai malam ya zauna yazkurullah ta'ala yana ambaton Allah madaukakin sai ana haka sai ya waiwayo bai ma tsaya ya san an zo neman sa ko ba zo neman sa ba aikin sa da ya saba yana yin ya ci gaba da yi shi kuma da ke ɗalibi ne mai biyayya ba zai interrupting na halin da ya samu malaminsa a ciki ba ya zauna yana ta jiran malam ya gama haka ya zauna har daga baya da zaman ya tsawaita malam yana abin da yake yi na bautar Allah da ambaton Allah daga baya sai ya waiwaya wa qala sai ibnu taymiya yace hadihi ghadwati yace kaga wannan abin da ka same ni ina yi shine ghadwati wato kamar breakfast ɗina kamar karyawa ta sai ce walau lam ataghadda hada alghada la saqat la saqatat quwwati malai ce ba dan ina irin wannan breakfast din ba ba dan ina irin wannan lazimin ba ba dan ina irin wannan aikin ba yace da karfi na ya faɗi da na zamanto ba ni da wani ta'asiri da na zamanto ba ni da wato wani wani matsayi a gurin Allah madaukakin sarki kamar yadda wannan magana ta zo a cikin alwabil sayyib min alkalim at-tayyib kaga sabanin mu a yau ana gama sallah gaugawa muke sauri muke mu tashi fita hatta sallar asuba da ake so a zauna ambaci Allah madaukakin sarki ba mu da lokaci yanzu ana sallah farfar kowa ya tashi ya miƙe yayi waje musamman sallolin azhar da la'asar sallar isha wayannan sallolin ana gama su inci daya biyu yayi yawa zaka nemi mutane a masallaci ka rasa wa qala shaykh islam an nafsihi shaykh islam yake fada yana bada labarin kansa yake cewa innahu la yaqifu qatiri fil mas'alati wash-shay'i aw al-halati allati tushkilu ila alayya yace wani lokaci basirata takan tushe ko kaina yakan tushe a cikin wata mas'ala ina cikin bincike ko ina nazari a cikin wata mas'ala ko wani abu na ilimi sai kaina ya cushe basira ta ta toshe washai ko cikin wani abu abil halati allati tushkilu alayya ko wani hali wanda ya shiga mun duhu yace in na samu kaina irin wannan yanayin fa astaghfirullah ta'ala alf marratin yace sai na kama istighfari ne ta istighfari wani lokaci nakan yi istighfari sau dubu au akthar ko nayi sama da sau dubu au aqalla ko nayi kasa da sau dubu hatta yanshariha as-sadru haka zan yi ta istighfari ba zan gushe ba har sai zuciyata ta ainihin kwaranye wannan matsala da nake bincike a kai ya bayyana mun a fili na samu mafita wa yanhalla ishkalu ma ushkila sannan an warware mun abin da ya shige mun duhu qala yace wa akunu idhaka fi suqi hakan yana kasancewa kuwa lokaci idan ina kasuwa awil masjidi ko idan ina masallaci awil darbi ko ina kan wato wata hanya awil madrasati ko idan ina makaranta la yamna'uni dhalika min adh-dhikri wannan dukka babu abin da yake hana ni nayi istighfar nayi zikiri na ambaci Allah madaukakin sarki wal istighfari ko nayi istighfari ila an anala matlubi har sai na samu abin da nake nema duk wanda ya rike istighfari ɗan uwa zai samu mafita daga dukkan hali na damuwa da ya samu kansa a ciki wannan amsa ce a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya bayar fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara annabi nuhu ya ce wa mutanansa nace ku yawaita istighfari ku istighfari ga ubangijinku domin Allah ya kasance mai yawan gafara ne yursil samaa alaikum midrara idan kuna yawan istighfari za ku samu ruwa mamako daga sama wa yumdidukum bi amwal za ku samu ƙari Allah zai dade ku da dukiya wa yumdidukum bi amwalin wa banin Allah zai ba ku ƴaƴa masu albarka wa yaj'al lakum jannatin Allah zai ba ku lambuna masu kyau wa yaj'al lakum anhara Allah zai sanya wa kogunanku albarka annabi nuhu alaihi salatu annabi hudu alaihi salatu wassalam shi ma ake wa mutanansa wato wasiya akan istighfari kamar yadda ya zo cikin suratu hud wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yace ya ku mutane na kuna istighfari wa ubangijinku sannan kuna tuba zuwa gare shi yursilis samaa alaikum bidarara Allah zai saukar muku da mamakon ruwa daga sama wa yumdi yursilis wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi da wala tatawallaw mujrimin sayyidina Umar radiyallahu anhu wani ya zo ko wasu mutane sun zo sun same shi sun koka masa akan cewa sun samu kamfa na ruwan sama yace musu ku je ku yi istighfari wasu suka zo suka ce wato gonakinsu ba sa ba da abin da yake amfani da zai amfanar da su yace su koma su yi istighfari wasu suka zo suna neman albarka cikin dabbobinsu ya ce su je su yi istighfari wasu suka zo suna neman albarka cikin yayansu ya ce su koma su je su yi istighfari ashe duk halin da ka samu kanka ciki idan kai yawaita istighfari ka dawwama a kai za ka samu albarka za ka samu mafita daga cikin wannan halin da ka samu kanka ciki hatta idan kasuwanci kake kai yawaita yin istighfari a gurin kasuwancinka Allah zai kawo maka buɗi Allah zai kawo maka nasara da ci gaba a wannan kasuwancin naka sama da wanda yake zama a kasuwar ba istighfari yake yi ba haka nan idan a gona ne Allah zai sanya maka albarka gonarka sai ta fita kowa kyau ko da akwai wahala a gurin gurin ba shi da ƙarfi sosai sanadiyar yawar istighfari da kake a gonar da kuma wanda kake a waje Allah madaukakin sarki sai ya sanya albarka a naka gonar da sauran duk abin da muka sa a gaba ‘yan uwa mu lazimci istighfari Allah madaukakin sarki zai baka mafita daga cikin halin da ka samu kanka a ciki wannan maganar ainihin yana cikin al-uqudud durriya fi manaqib ibn taymiya wa qala ibn kathir ibn kathir yake fada an ibn al-qayyim shi kuma yana bada labarin dalibin wato ibn taymiya ibn al-qayyim wanda ya ga ba mu labarin malamin sa baya to shi kuma ga ibnu kathir yana ba da labarin sa yake cewa wala a'rifu min ahli al-ilm fi zamanina akthar ibadatan minhu yace a wannan zamanin namu ji ibnu kathir yake cewa ban san wani malami ban san wani malami wanda yafi ibnu al-qayyim yawan bautar Allah madaukakin sarki ba wa kanat lahu tariqatun fi as-salati yutiluha jiddan ibn al-qayyim ya kasance yana da wata hanya yana da wata ɗabi'a a cikin lamarin sallah yutiluha jiddan yana tsawaita sallah wato mai yawan sallar dare ne yakan ci lokaci mai yawa cikin lokacin sa na dare yana tsaye yana bautar Allah madaukakin sarki yana mai yana sallah kun ga sallar nan gashi azumi ya wuce da yawa yawan mutum da azumi ya wuce ba mu ƙara tashi mun yi ko da raka'a ɗaya da dare bane azumi ya tafi ya tafi da sallar dare Allah shirye mu wa yamuddu ruku'ahu wa sujudaha ruku'aha wa sujudaha sannan yana tsawaita ruku'in sallarsa wa sujudaha yana tsawaita sujjada a cikin sallarsa wa yalumuhu kathirun min ashabihi fi ba'd al-ahyan tsaba tsawaita sallar da yake yi yawa daga cikin ɗalibansa sukan zarge shi cewa malam yana tsawaita sallah yakan zo ko sukan zo su jira shi su tsawaita jiransa amma da yini ne a sallolin yini ya zamanto bai gama sallah har ya yi a can dinninsu ba to sun kasance wani lokaci suka yi korafi akan haka wanda haka yake nuna mai wato rabo da ya samu cikin lamarin sallah fala yarji'u wala yunazi'u an dhalik wala yanzi'u an dhalik hakanan bai daina ba sannan bai kwabu gabarin sallarsa da yake ba duk abin da za su faɗa su je su faɗa amma dai shi sallarsa yana yin sallarsa wannan ya zo a cikin albidaya wa nihaya ibn kathir malam yace wa ta'atu nurun biyayya wa Allah madaukakin sarki nurun wani haske ne yuqzafu fi suduri da ake kesta shi ko yake darsuwa a cikin zukata fa akthir min at-ta'abbudi lillahi ya kai dan uwa ya kai bawan Allah ka yawaita bautar Allah madaukakin sarki wal khudu'u lahu ka kasance mai yawan kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki fa hiya ni'mal auni ala tahqiqil mubtaghi wannan yawaita bauta wa Allah madaukakin sarki yawaita kaskantar da kai malam yace wannan wata ni'ima ce mai taimakawa bawa wajen tabbatar da abin da yake nema a gurin Allah madaukakin sarki وعليك الاكثار من ذكر الله ina rika sheka da yawaita ambaton Allah madaukakin sarki wannan wasiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada ka bari zuciyarka ta ainihin kasance kowane wato la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada ka gushe face zuwa wato harshenka yana danye wajen ambaton Allah madaukakin sarki kada ka bari harshenka ya bushe ba tare da kana ambaton Allah ba duk motsin da za ka yi ka ambaci Allah madaukakin sarki astaghfirullah la ilaha illallah in ka samu faraga na zama ba abin da kake ka taƙaita mu'amala da wayarka ka yawaita ambaton Allah madaukakin sarki wa tilawati kitabihi ka yawaita karanta alqur'ani Allah shirye mu ramadana ya wuce wanda tun da azumi ya wuce bai kara ɗaukar alkur'ani ya bude ya karanta ba man kana ya'budu Allah fa inna Allah ta'ala hayyun la yamut wanda Allah yake bautawa Allah madaukakin sarki zayayye ne bai mutuwa kada mu sanya ramadana ya zama iya shine muke bautar Allah madaukakin sarki tare da cewa akwai daraja da falala na musamman da Allah ya keɓance da watan ramadan kuma Allah ya sanya wata wani sinadari a jikin bawa na yawan san bautawa Allah madaukakin sarki a cikin watan Ramadana wanda babu shi a cikin sauran mutane. Amma duk da hakan kada ya zamanto idan Ramadana ya wuce babu wani abu da kake da shi na rabon bautar Allah madaukakin sarki na nafila iya abin da za ka yi shine farilla kada ka zama haka. Wal qiyami fi zulamin layli sannan mu yawaita dare mu yawaita tsayuwa a cikin duhun dare falqalbu idza safa athar mali yace kaga zuciya idan ta ainihin tsabtata ta ainihin yi garai athar za ta yi ta'athirantu za ta ta'athirantu da samun tsoron Allah madaukakin sarki wa idza takaddara adar amma idan zuciya ta gurɓata ta lalace hadarra za ta cutar da mai ita za ta nesanta shi ga barin Allah madaukakin sarki za mu taƙaita nan mai nuna lokaci yana nuna mana lokaci yayi abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure da muke Allah madaukakin sarki ya gafarta mana marasa lafiya gida da asibiti Allah madaukakin sarki ya ba wa kowa mu lafiya abubuwan da suka dame mu halin da muke ciki a cikin wannan ƙasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita wannan kiɗa da ake karba a wannan ƙasa a hannun wannan shugabanci na rashin tsari da rashin tausayin talaka da koma baya a ainihin demokaradiyya a ƙasa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki idan da halin canjuwa a cikin wannan hali Allah ya canja mana idan babu halin canjuwa Allah ya kawo mana wa'anda za su ji tausayinmu su ji kayinmu su kawo mana ci gaba da nasarori a cikin ƙasar mu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya gafarta mana ya gafarta wa malamanmu ya gafarta wa iyayenmu da wannan nake mika ta'aziyya na musamman ga ɗan uwa Alaramma Abdul Mu'min a bisa jarabawa da Allah madaukakin sarki ya yi masa na rasa iyalinsa a ranar juma'a da yamma wanda wani mai mota ya kaɗe ta kuma Allah madaukakin sarki ya sa wannan ya zama shine sanadin mutuwanta ko komawarta ga Allah madaukakin sarki muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan mutuwa da ta yi zama kafara gare ta shi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi juriya da hakurin rashinta Allah ya bashi wacce da ta maye masa ko za ta kwatanta maye masa gurbinsa a cikin zuciyarsa ayan da ta bari Allah madaukakin sarki ya zama gatansu abinda suka cancanta daga gare ta Allah ya ɗauke ta Allah madaukakin sarki ya ainihin maye mata gurbinta a zuciyarsu da wannan ya zama wajibi akan hukumomin kullum ana kira ana kiranye-kiranye akan abin da ya shafi kula da mai da hankali akan haƙoƙin al'umma wanda yana daga cikin haƙƙi na wajibi akan kowane jagora da ya nemi mutane su zaɓe shi akwai abubuwan da malaman usul suke kira abdaruriyatul khams abubuwa wanda wajibi ne kowace al'umma a samar mata da wannan abu daga ciki akwai mai akwai hibzun annafs akwai kiyaye dukiya tsara rai wajibi ne su tsare rayukan mutane yara suna ganganci da babura da motoci suna kada mutane ba gaira ba dalili suna ainihin jefa ahalinsu a cikin damuwa idan ba a ɗauki mataki ba za a kai lokacin da mutane za su ɗau mataki da kansu za a kai lokacin da yara za su fito da mashin suna guje-guje a sa musu kujera su faɗi su yi raunuka ko su mutu za a kai lokacin da idan ba da mataki ba za a fito da mota ana ganganci mutane su tare motar su kona da haka guraren da aka samu lalacewar tarbiyya ake kashe direbobi da masu babura masu ganganci da haka da wato rashin kin ɗaukan doka da ajiye shi abun da ya dace aka kai ga aka samu kai a irin wannan halin muna kira ga jagororinmu su kiyaye su tsaya shi abin da ya dace gunda ya kamata a yi bombs a yi gunda ya kamata a sa doka akan wanda ya ganganci a sa a kama a hukunta idan ba haka mutane sun gaji ana kashe mutane masu amfani da gangan da ganganci kuma ka yi magana a ce baka da tawakkali wani jahili a gefe ka yi magana akan a ɗauki haƙƙi a ɗauki doka a hukunta duk wanda ya kashe wani da ganganci amma wani jahili a gefe yana can yana magana yana cewa mutane ba su da tawakkali kawai dan ba ɗan uwansa aka kashe ba wallahi ba za ka iya haƙuri ba idan ɗan uwanka aka yi wa irin wannan gangancin wa'anda suke zargin wasu da rashin tawakkali inda ƴan uwansu ake yi wa irin wannan gangancin ko akan ƴan uwansu abin ya fada wallahi ba za su iya ɗaukar rabin abin da wa'anda suke cewa ba su da tawakkalin ba suke ɗauka saboda haka muna kira ga shugaban ƙaramar hukuma da masarauta ta katagun emirate har zuwa kan mai girma gwamna tunda shine mai kwaltina shine mai hanyoyi shi ya gina kwaltoci ya ce ba za a masa bombs ba a kan kwaltarsa tunda shi yayansa ba sa tsallaka hanyoyin balle a kaɗe su yana da kyau wajibi ne su ji tsoron Allah madaukakin sarki su sani cewa me Allah madaukakin sarki zai tambaye su kuma za su ba da accountability na wannan ran mutane da a ƙarƙashin mulkinsu ake ganganci da shi duk mutum ɗaya da aka kashe wallahi sai Allah madaukakin sarki ka tsaya a gabansa ka ba da bahasi akan ya aka yi a ƙarƙashin mulkinka ran wane ya salwanta Allah madaukakin sarki ya gafarta mana baki da Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين